الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 17 ga watan jumadal ula shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 29 ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am na'am wai dangane da ayar da ke cikin suratun nisa fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ngane ko da kuma can gabanta wai zaki la lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa wai tambayar da yake wannan aya shin tana nihin cewa mutumin da ya kai kara kotun dagutu wadda ba a shari'a da alkur'ani ko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai ma'anar ayar ne Allah yake cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna ubangiji ta'ala yace shin baka ga waɗanda suke raya annakum amanu bima unzila ilaika cewa wai su sun yi imani da abin da aka saukar maka na alkur'ani wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar na littattafai gabaninka ubangiji ta'ala ya ce shin baka gani yuriduna an ya ta haka mu ila baguti wato suna nihin su kai kara wato zuwa shaidani in aka ce abbagut shine duk abin da ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da yarda shi da amincewarsa shugaban dawagi ta gaba ɗaya shine shaidani manta kamar yadda ya gabata a darasinmu na al'usulus talata shine Allah ya ce yuriduna an ya ta haka mu ila babuti wato suna nihin kai kara zuwa wato wani kundi wanda yake koma bayan alkur'ani da sunna daguta a wannan lokaci kasancewar kowace kabila tana da wani shugaba nata wanda wannan shugaba ko wani buka ne wanda yake da mu'amala tsakanin shi da shaidanu an gane ko wanda duk abin da ya gudana tsakanin su na rashin zutuwa wannan shugaba na kabila shi ake kaima wanda kowace kabila tana da wannan shaidani nata wanda yake shine da mutunta shine ubangiji ta'ala ya ce wa qad umiru alhali ko an umarce su an yakfuru bihi wato su kafirce ma dagutu sai Allah ya ce wa yuridu shaytan wannan kai kara da suke zuwa ga dagutu wato shaidani ne ke nihin an yi billahun dalalan ba'ida ya batar da su batarwa wadda suke mai nisa to kasancewar lalle duk mutumin da da san shi da yarda shi da amincewar shi an gane ko ma'ana ga koti wadda ake shari'a ta alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yarda shi da san shi da amincewar shi ya kai kotun da ba a shari'a da alkur'ani to wannan aya ta haukai shi wannan aya ta gaskata a kai shi kuma kasancewar wannan kafirci ne don yana daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah mutum ya yadda da wata shari'a kuma bayan alkur'ani da sunna domin duk lokacin da mutum ya yadda da cewa akwai wata shari'a ta gaskiya koma bayan alkur'ani da sunna wanda a iya tunaninsa yake ganin cewa ita ta dace ma jama'ar da suke rayuwa a yau to wannan babu tantama game da kafircinsa amma in ya kasance wani haƙƙinka ne ya murƙai babu inda za ka kai ƙara a fitan maka da wannan haƙƙi dole sai nan kuma ba tare ba da amincewarka ba tare da yardarka ba to wannan larura ce takan iya fakar da kai za ka iya kai ƙara wannan kotu domin a fitar maka da haƙƙinka amma in ka tabbata akwai inda haƙƙinka zai fito wanda yake misali wajen alƙalai waɗanda suke na addini to wannan ba laifi mutum ya kai a farko su ya kamata mutum ya kai ƙara wajensu an gane ku kenan anan mutumin da ya yarda ya amince to wannan aya tana iya gaskata a kan shi don haka bayyada cewa ga mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama ya yarda da wata shari'a wadda take koma bayan alkur'ani duk wata shari'a koma bayan alkur'ani da sunna sunanta dagutu ma'ana shaidanci ne domin shaidani shine ya kawata musu wannan shari'a na'am
ana yi cewa kuma ana kiran Allah su zama kana tare a shi ma jaki ne ubangiji ta'ala Allah a ce Allah ko kamar da'i
wai shin ana iya cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ambace shi da cewa da'iya ko kuma ka ce da'i domin can ya ce wallahu ya du'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan aminci ita ce aljanna ana iya ce masa da'i ta fuskar ba da labari za ka iya faɗa sai ka ce ubangiji ta'ala mai kiran bayinsa ne zuwa samun tsira a ranar kiyama amma ta fuskar ba shi suna bayya halatta ka ce suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala da'in me yasa saboda malamai sun tabbatar mana da cewa sunayen Allah da sifofinsa al'amari ne wanda yake taukibi bayya halatta ka ce kaza sunan Allah ne ko kaza sifa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kana da dalili wanda yake a cikin alkur'ani ko tabbatacce a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya tabbatar ma kansa ko manzansa don haka kenan in dai ta fuskar ba da labari ne za ka iya cewa ubangiji ta'ala mai kiran bayansa ne zuwa hanya wadda take ta kwarai wallahu yad'u ila daris salam ubangiji ta'ala na kiran bayansa zuwa gidan shi wato ita ce aljanna in ka dauki assalam kenan ismun ne min asma'illahi azza wa jalla ko kuma wallahu yad'u ila darus salam ubangiji ta'ala na kiran bayan shi zuwa gidan sallama domin yan aljanna sallamar tsakanin su mai Allah yace salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ko kuma wallahu yad'u ila dar salam sai ka dauki assalamu anan bi ma'ana assalama min kulli aibin wa naqsi ma'ana ubangiji ta'ala na kiran bayinsa zuwa gidan aminci ita ce aljanna ta fuskar ba da labari ya halatta amma ta fuskar kirkira masa suna bai ya dacewa na'am
na'am wai dangane da kamun kai wai idan mutum ba shi da lafiya yana ciwon kai lalle akan iyawa amma fa ba kamar yanda wasu mutane suke tsammani ba lalle akwai addu'a wanda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin sahihu muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan ɗayan ku ba shi da lafiya ya ji wani wuri na masa ciwo na masa radadi a jikinsa sai ya dora hannunsa abu sai ya karanta wannan addu'a bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir wannan kenan in zakai zaka karanta ma kanka in wani ne za karanta masa sai ka dora hannunka abun sannan sai ka karanta masa wannan addu'a a kadan ne ka maimaita ta so uku to in ta wannan fuskar ne ba laifi akan iya haka shine ma'ana kamun kai ba a kama ba a juke ma'ana dora hannu ake abu sannan kasancewar wai mutum ba shi da lafiya yana ciwon ciki kwarai za a iya tofa masa addu'a in ma a cikin ruwa ko a yi masa wannan addu'a a dora hannun akan cikin sa a yi masa wannan addu'a za a iya masa addu'a musamman irin su fatiha da su ayatul kursi irin su amanar rasul domin ayoyi ne waɗanda suke fiyayyun ayoyi a cikin alkur'ani wanda za a iya tawassuli da karatunsu domin neman waraka in ma a tofa masa a ruwa ya sha duka wannan ba laifi akan iya yi na mai kice
kamar zuwa guri na'am wanda ya bulaguwa mun sai motar ta lalace da ta lalace sai ya aiki ya zumi a lokaci to kuma washe gari ya yi maka kuma ya yi zarce da ba ya zumi
kamar yana cikin bulaguro ne bulaguron ya sa shi ya ajiye azumi eh kuma da motar ta yago washe gari kuma hassan ya zai ya dore
to kamar ban iya ganewa azumi ne na ramadan ake ya na ramadan shi da wani ya ɗau ne talatin
kamar ya ɗau niyyar azumi talatin eh, ko talatin ba ɗaya eh kuma da motar ta lalace musu a wani gari to kuma ya aiki ya zumi ya washe garin sai kuma ya yi masa wani sai ya ci gaba ya ci gaba da to kenan anan dai tambayar ka shin na daga cikin sharaɗin ingancin azumi yin sahur ko kuma ya halatta mutum ya yi ɗurere ko kuma mai bulaguro yakan iya ajiye azumi ko kuma ba zai iya ajiye ba ba na kuma yana ga cewa yana ga niyyar ta yanke ko da ya aje azumi a kamar niyyar a yanke niyyar dai wai a farko kaya niyyar azumi talatin ko talatin ba ɗaya wani uzuri sai ya gitta maka bulaguro ko rashin lafiya ko kuma mace ce ce jinin al'ada ko na aihuwa ta samu wani kwanuka ba ta yi azumi ba sannan lokacin da za ta ci gaba da wannan azumi sai ta sake jaddada niyya kamar yadda shi mai bulaguron ne ya ajiye azumi idan zai sake ci gaba da wannan azumi misali sai ya sake zawa da wata niyya shine kake tambaya ana niyya wadda take ta farko a tsayawar wata wannan niyya ce wadda ta ishi mutum ta wadace shi tsawon wata gaba daya illa kasancewar an so jaddada ta a kowane dare misali duk lokacin da zaka wannan malamai suka ce an so mutum ya ƙara halartu da niyya a zuciyarsa amma niyya ɗaya da za ka yi a farkon tsayawar wata wannan ta ishe ka gaba ɗayan watan ko da wani uzuri ya zo ya gitta misali bulaguro ya sa ka ajiye azumi ko rashin lafiya ko wani uzuri wanda yake na daba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 60 baban da ke bayani dangane da sumbantar wato bakin dutse ko kuma mu ce shan nono kenan kamar yadda ake faɗa a hausa wanda a ƙarƙashin baban mun wuce da hadisai kamar guda biyu farkon su hadisin wato zaidu bin aslam zaidu bin aslam daga mahaifinsa wanda ke cewa na ga umar allah ya ƙara masa yadda ya sumbanci alhajar al'aswad wato bakin dutse umar sai yake faɗa lokacin da zai sumbanci wannan dutse yake cewa laula anni ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama qabbalaka ma qabbaltuk wanda hadisin ya maimaito a baya lokacin da ya zo sumbantar wannan dutse umar yake cewa wallahi inni la a'lamu annaka hajar yace na rantse da ubangijin da ya halicce ni na tabbata kai dai dutse ne la tadurru wa la tanfa baka isa ba ka cutar da wanda ya ki sumbantar ka kuma baka isa ba ka amfanar da wanda ya sumbance ka yace walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiluka ma qabbaltuk yace wallahi ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sumbantar ka yace ba zan sumbance ka ba wannan babi na musamman da malam idan ya tabbatar mana cewa sumbantar wannan bakin dutse sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda anan Umar yake ba mu labarin cewa tabbas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar shi da hadisi wanda wato az-Zubair ibn Arabi ke cewa wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda game da sumbantar wannan bakin dutse shin akwai dalili a kansa ibn umar sai ke cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yastalimuhu wa yukabbilu yace na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama yastalimuhu na dora hannunsa akan dutsen sannan ya sumbanci hannun istilam shine ka dora hannunka akan abu ka shahe shi sannan ka sumbanci hannun sai ce wayu kabiluhu kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantar shi ma'ana ya dora bakinsa akan dutsen ya sumbanci dutsen qala sai wannan mai tambaya sai yace ara'aita in zuhimtu ara'aita in gulibtu yace yabna umar ba ni labari in har aka matsatse ni ma'ana aka yi cunkoso aka yi ƙarfi na na kasa samun damar sumbanta shi yaya ƙada sai yace iji al'ara'aita bil yaman ya ce a ra'aitar ka ya ce satin mai datacin birnin ku na yaman ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya stalimu huwa yukabbilu tabbas dai ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗora hannunsa akan wannan dutse ya sumbanci hannun kuma na ga yana ɗora bakinsa akan dutsen ya sumbanci dutsen wanda kar mu manta bayani ya gabata dangane da sumbantar wannan dutse dama kamar kusan guda uku mutum yake da farko dai in har so samu ne mutum ya ɗora bakin shi ya sumbanci wannan dutse idan wannan dama bata samu ba mutum sai ya ɗora hannunsa akan dutsen sannan ya sumbanci hannun in wannan dama ba ta samu ba shine za mu iske dama ta uku a darasinmu na yau قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد هو الهذاء عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بئير كلما أتى على الركن أشار إليه
نعم
Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ɗawafi a kan raƙuminsa wannan kwa a hajjin bankwana lokacin da jama'a ta yi jama'a wuri ya yi cunkoso maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya hau kan raƙuminsa a saman sai ya yi ɗawafi kullama a ta'alar rukun a duk lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zagayo wurin shan nono kenan alhajarul aswad shine ake nihi da ar-rukun ana ashara ilaihi manzon Allah sai yi nuni an gane ko a duk lokacin da yake wayo manzon Allah sai ya daga hannunsa sai yi nuni wanda kasancewar kamar yadda bayani ya gabata game da yadda ake tawafi farko dai idan ka shiga masallacin Allah mai alhurma abinda za ka yi sai ka je wajen hajarul aswad ko mu ce wurin shan nono ka je ka dora bakinka ka sumbance shi lokacin da za ka sumbance shi za mu iske addu'ar da za ka yi a wannan babi wanda yake na gaba shine ka ce bismillahi allahu akbar a wannan lokaci in kayi wannan addu'a addu'a اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم idan ka fara dawafi duk a lokacin da ka zagayo to wannan dutse sai ka ƙara sumbantar shi ka ce Allahu akbar to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi akan raƙuminsa a duk lokacin da ya zagayo wurin wannan dutse manzon Allah sai ya yi nuni wanda wannan nuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan nisanta da shi idan cinkoso ya cinkoso in ya samu dama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kusanci wannan dutsen sai ya dora sandar shi akan wannan dutse sannan sai ya sumbance ta yayi gaba dan ita sumbantar bata takaita ba akan cewa sai ka dora hannunka ko da wani abu ne a hannunka in dai ka dora shi akan dutsen to sai ka sumbance shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafin da wata yar sanda a hannun shi wanda ake kiranta da almihjan to don haka amma in ka tabbata akwai cutar da mutane to ya halatta wato ka kusance shi yanda zaka cutar da wasu kenan daga inda kake daga nesa akan abin hawanka sannan sai ka yi nuni sannan sai ka ci gaba da dawafi kenan wannan shine yake nuna mana in wannan dama ta farko da ta biyu bata samu ba kenan dama ta uku shine mutum ya yi nuni sawa'an kana kan abin hawa ko kana dan kafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ana sannan wannan kuma ƙarin dalili ne game da halaccin yin dawafi wato akan abin hawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma ba sai kana da wani uzuri ba wanda zai hana ka yin dawafi akan dugaduganka lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ne domin ya nuna ma al'umma halaccin haka wanda yake da uzuri da wanda ba shi da uzuri yana da halaccin da zai yi dawafi akan abin hawa babu takbiri inda rukun قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بئير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الهذاء wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafi a kan raƙuminsa kullama atar rukun a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagayo wato wurin shan nono a share ilaihi bi shay'in manzon Allah sai ya masa nuni wato da wani abu kana inda hu wanda ke hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan sanda wa kabbar lokacin da zai yi nunin sai ya ce Allahu akbar wannan shine kenan addu'ar da ake yi a duk lokacin da za a sumbanci wannan dutse in ma bakinka za ka dora ka sumbance shi ko za ka dora hannunka ko wani abu ka sumbanci wannan abu ko nuni za ka masa to iya abin da za ka yi ka ce allahu akbar amma ita wannan addu'a ta keɓanta ne a farkon fara ɗawafi allahumma imanin bika wata sidiƙan bi kitabika zuwa ta wannan kenan in za a fara ne hakanan bismillahi a farkon fara dawafin ne za ka yi wannan bismillah amma duk lokacin da ka zagayo kabbaran nan ita ce za ka maimaita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine anan malam yake cewa Ibrahim ibn Qahman wato yama Khalid ibn Abdullah wato mutaba'ar an gane ko wato ya masa mutaba'ar karin wannan lafazi daga Khalid wato al-Hazza kamar yadda a wancan babi da ya gabata abdulwahab riwayarsa daga khalid al-hazza daga ikrima daga abdullahi dan abbas ba maganar cewa wa kabbar iya kawai abin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafi akan raƙuminsa duk lokacin da ya zagayo wurin shan nono manzon Allah sai ya yi nuni amma ba maganar yin kabbara wannan riwaya ta Khalid ibn Abdullah sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dawafi akan raƙuminsa a duk lokacin da ya zagayo wurin shan nono akwai wani abu a hannun manzon Allah sai ya yi nuni idan ya yi nuni kuma sai ya ce Allahu akbar to shine anan malam yace Ibrahim ibn Qahman ya ma Khalid ibn Abdullah wato mutaba'a goyon baya kenan akan karin wannan lafazi na cewa manzon Allah yana kabbara dan karka fahimci cewa wannan riwaya wannan cewa waccan riwaya wannan riwaya tana iya waccan riwaya tana iya sukan wannan ma'ana akan karin da aka samu na kabbara ba shi kadai bai rawaito ziyada wannan kabbara daga malamin safari da alhazza hatta da ibrahimu wannan ibnu dahman shi ma ya rawaito cewa malaminsa abin da ya faɗa masa manzon Allah idan ya zagayo in yayi nuni sai ya ce Allahu akbar kenan ziyada ce wadda take tabbatacciya kenan a duk lokacin da mutum ya zagayo idan zai sumbanci dutsen sai ya ce Allahu akbar babu man qafa bil baiti idza babu man qafa bil baiti idza qadima makka qabla an yarji'a ila baitihi ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب هو عبد الله عن ابن عن ابن وهب أنه قال أخبرني أمر عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال ذكرت لأروى أنه قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بأمرة فلما مسه الركن حلوا قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن إياب عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بدن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة عائشة الله إكرمت يداك cewa أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم Aisha ta ce lalle farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara aikatawa lokacin da ya isa birnin Makka annahu tawabba Aisha ta ce farkon abin da manzon Allah ya yi arwalla don haka kenan kasancewar idan mutum ya riga ya zo kafin fara dawafi idan yana da arwalla to falillahi alhamdu in ba shi da arwalla to dole yayi arwalla domin kasancewar dawafi sallah ce ta musamman illa kasancewar bambancin shi da wannan sallah sananniya shine wato halaccin yin magana don haka kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce farkon abin da ya fara lokacin da ya iso birnin Makka Aisha ta ce arwalla manzon Allah yayi sun mafafa ta ce sannan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ɗawafi kewayo bakwai sun malamta kun umra sannan wannan kwafa ba umra ba ce ba hajji ce domin hajjin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kirani ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi me ake kira da wannan ɗawafi shine ɗawafin kudu shine ta ce sun malamta kun umra sannan kuma wannan abin da manzon Allah ya aikata ma'ana tawafin da yi ba umra bace manzon Allah yi ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله sannan abubakar da umar allah ya kara musu yadda su ma sun yi kwatancin hajjin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi domin abubakar da umar ba ta matu'i ba suka yi kamar yadda bayani ya gabata akan haka har ma wasu suna inkarin yin ta matu'i tare da cewa ta matu'i kamar yadda bayani ya gabata wato nau'i ne daga cikin nau'ikan hajji guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma wanda kuma shine fiyayye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya duk mutumin da bai kuro hadaya ba a lokacin da ya zo hajjin ban kwana manzon Allah ya ce niyyar shi ta hajji ya kunce ta ya maida ta umra to shine anan tace thumma hajja Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma misla haka abubakar da umar suka yi hajji kwatancin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sai da suka yi dawafi kuma alhali ba dawafi bane ba wanda yake na umra an gane ko wannan kenan fadar zubair ce wannan shi wannan urwa ibn zubair shine yake cewa sannan haka abubakar da umar yayi bakin kenan maganar aisha ta kare akan cewa kun malam ta kuma umra sannan sai ya ce sun mahajjajtu ma'a abi az-zubair urwa ya ce sannan na yi hajji tare da mahaifina shine az-zubair ibn al-awwam kar ka dauki abi zubair cewa kinaya ce kenan sun mahajjajtu ma'a abi sai ka tsaya wane ne mahaifin naka az-zubair sannan na yi hajji tare da mahaifina shine az-zubair ibn al-awwam fa awwalu shay'in bada'a bihi at-tawaf farkon abin da zubair ibn al-awwam ya fara da shi lokacin da ya zo wato shine dawafi thumma ra'aytu al-muhajirin wal ansara yaf'aluna yace sannan yace naga waɗanda suke muhajirun da su da mutanen Madina gaba ɗayan wato haka suke aikatawa in suka zo kenan farkon abin da suke dawafi suke yi sai ce wa kada akhbaratni ummi yace mahaifiyata asma'u diyar abubakar yace ta bani labarin annaha ahallat iya wa uktuha cewa ta dau harama ta hajji ita da yar uwarta Aisha Allah ya kara musu yadda wa Zubair da Zubair ibn al-Awwam mahaifinsa kenan sai yace wa fulanun wa fulanun wato da wane da wane gaba ɗayansu waɗannan kenan a hallu bi umra wato sun ɗau harama da umra falamma masa rukuna hallu wato a lokacin da suka shahi hajarul aswad kenan suka gama ɗawafinsu ke wayo bakwai suka zo suka a gane ko bayan kenan sun yi raka'a biyu a gindin makamu ibrahim suka zo suka sake sumbantar wato hajarul aswad hallu sai suka kunce harami a nan kenan shine iya abin da zahirin hadisin yake nunawa kenan lokacin da suka zo suka yi dawafi kewayo bakwai bayan dawafi kewayo bakwai mai ke biyo bayan shine yin sallah raka'a biyu a gindin makamu ibrahim bayan mutum ya gama wannan raka'a biyu kenan me zai biyo baya shine sai ya koma hajar al-aswad ya koma sumbantar shi dan anan karka fahimci cewa da suka zo kawai da suka sumbanci hajarul aswad a farkon dawafi shikenan sun kunce harami tare da cewa waɗannan riwayu biyu da malam ya biyo da su baya na nuna mana cewa kunce haramin da suka yi sai bayan da suka gama safa da marwa saboda shi mai umra baya kuncewa game da umrarsa dole sai ya gama dawafi ya gama safa da marwa sannan ya je ya yi aski daga ya gama safa da marwa shikenan ya kunce harami abinda zai yi sai ya je ya yi aski kamar yadda a wannan riwaya ta gaba wato nafi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda abdullahi ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafa fil hajji aw al umra manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato idan zai yi dawafi a hajjinsa ko umra awwala ma ya farkon isowarsa makka wato farkon abin da yake kenan sa'a talatata abuwa manzon Allah sai yayi wato shine gudu-gudu a kewayo uku na farko wanda kar mu manta ya gabata shine ake kira da arramlu arramalu arramalu kenan as-sa'yu anan bi ma'ana al-mashyu bi sur'a tafiya kenan da gaugawa shine sassaka shine yace sa'a salasata aqwafin kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi sassaka wa masha arba'atan cikon hudun manzon Allah sai yayi tafiya ثم سجد سجدتين sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sallaci raka'a biyu a nan maqamu Ibrahim thumma yaqufu baina safa wal marwa sannan sai ya yi safa da marwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a hajjin sa wato ko umra an gane ko wanda kar mu manta bayani ya gabata in ma kirani zaka yi ko ifradi zaka yi idan ka zo makka idan ka yi dawafi dawafin da ake kiran shi dawaful kudum wanda shi dawaful kudum na kasancewa ga mai ifradi da mai kirani to kasancewar in kai wannan dawafi bayan kayi raka'a biyu a gindin makamu ibrahim abinda zai biyo baya wato shine safa da marwa wanda ita safa da marwa idan mai tamar wanda mai kirani ko mai ifradi ya gabatar da wannan safa da marwa to ba maganar ya maimaita a ran goma ga wata lokacin da ya zo ya yi dawafu da ifaba domin da mai ifradi da mai kirani iya abin da yake kansu sa'ayi guda ne safa da marwa ɗaya take kansu amma mai tamattu'i shine yake da safa da marwa biyu waccan ta farko da yayi ta umra ce ta biyun da yayi ta hajji ce to shine anan shi ibnu umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wato zai yi dawafi a hajjinsa ko umra farkon abinda manzon Allah yake farawa idan ya gabato zai yi sassaka kewayo uku sannan hudun cikon bakwai manzon Allah sai ya tafiya a wannan zagaye hudun da zai yi bayan ya gama me zai sun masajja da sajdatayni sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a biyu a nan makamu Ibrahim thumma yaqufu baina safa wal marwa sannan sai yayi tawafi kenan sa'ayi shi ma ana kiran shi tawaf tsakanin safa da marwa ma'ana kai ka wanda mutum zai yi to don haka wannan kenan na nuna mana cewa ashe kasancewar ba da zarar mutum ya yi dawafi ba a umra ya ce shi kenan shi ya yi tahallul tahallul ga mai umra bai ya tabbata dole sai mutum ya yi gama safa da marwa daman ita umra rukuni nawa gare ta rukuni uku gare ta rukuni na farko shine niyya na biyu shine dawafi na uku shine safa da marwa an gane ku waɗannan su ne arkanul umra to don haka kasancewar shi kwata hallul kin kuncewar ba ta tabbata dole sai mutum ya gama waɗannan abubuwa gaba ɗaya a wannan riwaya ta gaba ibnu umar ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafa bil baiti tawafal awwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi dawafi dawafi wanda yake na farko kenan dawaful qudum ya hubbu salasata abuwaf wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sassaka a kewayo uku na farko wa yamshi arba'a a hudun na ƙarshe manzon Allah na tafiya wa annahu kana yas'a batnal masili kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sassaka a nan batnul masil idza qafa bayna safa wal marwa wato idan zai yi sa'ayi kenan tsakanin safa da marwa idan ya zo wurin da ake kiran shi da wato badnul masil maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sassaka wanda wasu malamai suke kiran shi almilanil akhdara wanda kasancewar wasu tsangon wutace ne aka sa tsakanin wurin da farkonsa da karshensa wanda in namiji ya zo wannan wurin abinda aka sunanta masa shine yin sassaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sannan wannan kuma ya banta da maza wato banda mata a nan kuma za mu ƙara fa'idantar cewa ashe ita sassaka a kewayo uku na farko na kasancewa a cikin ɗawafin hudu an gane ko ɗawafi wanda yake na hudu ga wanda yake mai ifradi ko mai kiran ko kuma ɗawafi wanda yake na umra kenan a nan ne kadai ake yin sassaka a kewayo uku na farko amma dawaful ifaba da tawaful wada ba maganar sassaka a kewayo uku na farko don haka shi ibn umar ya ce kana idza qafa bil baiti tawafal awwal tawafi wanda yake na farko kenan tawaful hudu sai ya ce ya hubbu salasata ashwa a kewayo uku na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sassaka wa yamshi arba'a hudun kuma manzon Allah sai yi su da tafiya to don haka kenan kamar yadda ababan ya ce babu man bafa bil baiti babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya yi dawafi mutumin da ke nihin dawafi da ka'aba idza kadima makka wato baban da ke bayani game da mutumin da ya yi dawafi lokacin da ya iso makka kafin ya koma gidansa kenan da zaran isowar ka makka ka zo da nihin hajji in ma kirani ko kuma ifradi kenan me za ka yi kenan sai ka yi dawafi kafin ka koma gida domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirani ne amma da yazo me yayi ba gidan ba gida ba masauki ba yaje ya zauna a Makka masallacin harami yaje da yaje farko abin da yayi shine dawaful qudu shine malam yace qabla an yarji'a ila baitihi kafin ya koma gidansa sai ce sun masalla raka ta yi sun makara da ila safa amma kar ka fahimci a nan cewa sun matufidu tartib bayan ka yi dawafi ka koma gida sannan ka dawo ka yi raka a biyu sannan kuma ka fita je ka yi safa da marwa a a dawafi kenan mutum ya yi dawafi ya gama sannan ya yi raka a biyu sannan ya yi safa da marwa sannan kuma mutum sai ya koma masauki ya zauna ya ci gaba da zama a cikin harami ga wanda yake mai kirani da mai ifradi kenan har zuwa kuma ran takwas ga wata sannan a fita ayyukan haji kenan ba zai yi ta hallul ba sai a ranar goma ga wata lokacin da ya zo ya yi jifa na farko to don haka kenan shi a can a maganar shi urwa da ya ce falamma masa hurrukuna hallu lokacin da suka shahi wannan alhajarul aswad ma'ana suka sumbance shi hallu sai suka kunce harari kaga wannan kenan akwai ihtimalin cewa da zaran mutum kenan ya gama dawafi shi kenan ya yi tahallul to don haka malam sai ya biyo da waɗannan hadisai biyu wanda suke tabbatar mana cewa lalle abin da yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan tahallul ga mai umra bai ya tabbata dole sai mutum ya gama wato shine kenan safa da marwa sannan wannan kuma yana nuna mana cewa in mutum wanda yake mai hajji ne haji in ma kira ne ko ifradi kenan a nan mutum idan ya iso mi zai yi tawaful kudu mutum zai yi kamar yadda a nan aisha ta ce annahu tawadda a kuma bafa kuma lam takun umra sannan kuma ba umra bace ba kenan wani tawafi ne manzon Allah ya tawaful kudu ne babu tawafin nisa'i ma'ar rijal wa qala amru bin ali حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إلى أمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطنا الرجال قال لم يكن يخالطنا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف هجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي أنت وأبت وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخل وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وأبيد بن أمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور na'am
wato ibn jurayj al-makki ke cewa abba ibn abi rabah ya bani labarin lokacin da wato hisham ibn ibrahim wato ya hana mata su yi dawafi tare da maza ya ce kwata-kwata bayyada cewa maza wato mata su zo su cuɗanya da maza wato su yi dawafi qal sai aba ya ce kaifa yamna'uhunna yaya shi hisham zai hana cewa maz- mata su yi dawafi tare da maza wa qad qafa nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma'ar rijal alhali matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi dawafi tare da maza yaya zai hana mata cewa ba za su yi ba wannan na nuna mana kenan in za ka yi magana ya zamanto maganar ka ka hada ta da dalili an ce masa gaye shi ya hana sai ce to yaya za a yi ya hana mata su yi dawafi da maza alhali gaye matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi dawafi tare da maza wato ibnu jurayj sai ya ce a ba'da hijabi auqam shin bayan Allah ya farlanta ma mata hijabi ko kuma gabanin haka an gane ku wai shin gabanin aya wadda take bayani dangane da dole ne ya zamanto mata ya zamanto akwai shamaki tsakaninsu da maza ayat da ubangiji ta'ala yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to shine yake cewa kafin Allah ya farlanta musu hijabi ko kuma gabanin haka qala sai aba yake cewa i la amri yace na rantse da ubangiji na yace laqad adraktuhu ba'da al-hijabi yace tabbas yace bayan Allah ya farlanta wato hijabi an gane ko bayan yake cewa bayan an farlanta hijabi sai yace qult sai na ce kai fa yukhalidina rijala to yaya aka yi wato su mata suke cuɗanya da maza menene dalili su zo su gaurayi da maza kana kallanta tana kallon ka kaka haka kala sai ya ce lam ya kunna yu khalidina ya ce mata ba su zamanto ba suna cuɗanya da maza ya ce domin kana ta aisha radiyallahu anha ta dufu hajiratan minar rijali la tu khalifuhu ya ce domin aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kasance tana dawafi a gefe an gane ko yake cewa yake cewa kanat ta dufu hajiratan aisha allah ya kara mata yadda ta kasance tana dawafi hajiratin minar rijali a gefen mazaje la tukhaliduhum ba ta cuɗanya da su faƙala timra'a wata mata sai ta ce ma aisha in daliki nastalim ya umar mumini ya ke uwar mumini zo mu tafi mu je mu sumbanci bukin dutse ma'ana mu je mu sha nono aisha sai ta ce mata in daliki anti in daliki anti ke dai a karan kanki je ki an gane ku in kin ga kin iya ma'ana ke je ki ni ba zan iya ba saboda me yasa kasancewar idan mace ta ce sai ta je ta sumbanci wannan dutse me zai biyo baya dole kenan za a samu cuɗanya tsakanin maza da mata amma in har aka yi dace kenan mazan suka ba da hili to ba laifi mace kenan tana iya zuwa ta je ta sumbanta amma ta je ta ringa cuɗanya da maza suna gugiggeniya wannan baya halatta haka a nan ita ta ce ma aisha mu je mu sumbanci wannan dutse aisha ta ce in ɗaliki anki ma'ana ke a karan kanki je ki in kin ga kin iya wa abat aisha take wato sai yake cewa ya khurujina mutanakkiratin billaili wato su mata a wannan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna fita zuwa masallacin harami domin yin dawafi a cikin dare mutanakkirati wato halin kasancewar ma'ana sun dan jirkita jikinsu ma'ana babu wani abu wanda yake kenan na jan hankali ko kuma mutanakkiratin kamar yadda yake cikin wata riwaya mu- mustatiratin ma'ana suna lullube jikinsu kenan anan mata suna zuwa a lokacin da kenan maza tuntuni mafi yawansu sun yi sun gama kenan a wannan lokaci cunkoso ya rage fayadufna ma'ar rijali kuma tare da maza za su yi dawafi a wannan lokaci amma walakin lahunna yace sani dai su mata sun kasance walakin lahunna kunna sani dai mata sun kasance a wannan lokaci idza dakhalna albayta idan sun shiga kenan masallacin harami kumna wato sai su tsaya hatta yadkhulna wa ukhrijar rijal kenan nan akwai a cikin wata riwaya bi ma wannan kumna kenan hina ya dukunna kenan kumna hina ya dukunna a lokacin da suka shiga kenan sai su tsaya ba sa fara dawafi wa ukhrijal rijalu a wannan lokaci kenan sai a fito da mazaje a maida su gefe kenan a wannan lokaci mata sai su yi ta ce wa kun yake ke cewa wa kuntu ati aisha ana wa ubayd ibn amr na kasance ina je ma aisha ni da ubayd ibn umair wa hiya mujawiratun fi jawfi sabir wato tana makwabtaka kenan da mi da harami amma tana cikin wannan wa yake da suna jawfi sabir cikin wani dutse wanda ake kiran shi sabir sunan dutse ne daga cikin duwatsun makka a nan aisha allah ya kara mata yadda take wa qultu sai nace masa qultu sai nace masa wa ma hijabuha wato menene shamakin da aka sa kenan tsakanin mata a wannan lokaci menene hijabin nata kada sai ya ce hiya fi kubbatin turkiya da hage gisha wato tana cikin wata kubba me ake an gane ku tana cikin wata kubba ma'ana daki wanda yake na tanti da ake yi a wancan lokaci na fata ne ake yi tana cikin wata kubba turkiya wadda ake kera ta a can birnin wannan turkiya lahagisha wato tana da kenan sutura ma'ana labule wanda kenan mutum bai iya hango wanda yake ciki sai ce amma wa ma baina na wa baina ha gairu zalik ba abin da yake tsakaninmu da ita face wannan kubba da take ciki kawai shine shamaki wa ra'aitu alaiha dir'an muwarrada kuma na ga zane wanda yake an rina shi da wato turare wanda yake wurdi shine a jikin Aisha Allah ya kara mata yarda a takaice wannan yana nuna mana kasancewar dawafi tsakanin maza da mata wannan abu ne tabbatacce tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar ba a buƙatar mace ta zo ta cuɗanya da maza ta ringa gogegeniya da su in har da dama kamar yadda Aisha take yi gefe Aisha take komawa ba ta cuɗanya da maza kuma musamman a nan sai ya nuna mana yaya mata suke a wannan lokaci sai daddare suke zawa me yasa saboda cunkoso ya rage a cikin dare galibin maza kenan a cikin yini sun yi dawafi daman a dawafin da aka fi samun cunkoso shine dawaful ifada wanda shi kuma dawaful ifada ba sharadi bane cewa dole sai a ran goma ga wata zaka yi shi kana iya jinkirta shi ko ran sha ɗaya ga wata ko ran sha biyu ko ran sha uku ko bayan haka in ka dawo maka kenan kafin dai ka dawo gida a cikin kafin wannan wata na zulhijja ya mutu ake buƙatar mutum ya je ya dawa su ifada to don haka kenan kasancewar a cikin dare jama'a sun rabu to don haka a irin wannan lokaci kenan in sun zo sun shiga mata sai su tsaya kenan mazan sai a fito mafi yawansu a fuddo su sannan su kuma mata sai su shiga su yi kenan a yau in har da dama kenan abin da ya kamata a yi kenan mace ta ɗan yi haƙuri ta jinkirta kenan lokacin da ya zamanto cunkoson jama'a ya rage kenan za ta iya samun gefe inda ba sai ta jingina da kowa ba har yau in dai kasancewar a cikin dare ne mace za ta zo ta yi to ba maganar sai ta cuɗanya da maza akwai gefe wurin da mace za ta iya kewaya alhamdulillah kusan yau an kai wurin ɗawafi kusan hawa uku ne banda wanda suke kasa akwai hawa na farko akwai hawa wanda yake na biyu wanda za ka gama tawafinka gaba ɗaya ba tare da jikinka ya gogi da na wani ba kenan don haka kasancewar maganar awari maza da mata maza daban mata daban wannan kasancewar ba shi da asali na cewa a hana mata kar su yi don kasu cuɗanya da maza kamar yadda shi hisham wato yake hani don haka a nan shi a ba yake nuna masa cewa ga ya dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda al'amarin yake kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da aya ta hijabi ga mata shine a nan shi wanda yake nuna cewa hijabin shine ga ya Aisha mun je wajen ta tana cikin wata kubba Turkiya ba abin da yake tsakanin mu da ita face kawai tana cikin wannan kubba din a wannan riwaya ta biyu ummu salama Allah ya kara mata yadda take cewa na kai kukan rashin lafiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace ba ni da lafiya ba zan iya dawafi ba manzon Allah ya ce dufi min wara'in nasi wa anti rakiba manzon Allah ya ce mata i dawafi bayan jama'a wa anti rakiba halin kina kan abin hawa kaga wannan yana nuna mana kasancewar cewa wai dan cunkoson maza a hana mace ta yi dawafi kwata-kwata ma bai taso ba ga ya anan ummu salama ta kai kukan cewa ga halin da take ciki na rashin lafiya amma mai manzan Allah ya ce mata je ki dai ki dawafin akan abin hawa kuma koma gefen mazaje bayan jama'a kina wannan yana nuna mana duk mutumin da zai yi dawafi akan abin hawa abin da ake bukata ya koma gefen jama'a don kada ya cutar da wasu sannan kuma anan yana nuna mana in kana da uzuri kenan a nan ba laifi kakan iya hawan abin hawa ka yi dawafi kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ummu salama ta yi sai ya ce rufi min wara'in nas idawa fi ta bayan jama'a wa an ba wato halin kina akan abun hawa ummu salama ta ce fa duftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina idhin yusalli ila ila ila jambil bait ta ce na yi dawafi na gama a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na salla a gefen ka'aba wa huwa yaqra'u wa tur wa kitabin masdur manzon Allah yana karanta suratul tur nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك